cikin sarki wanda cikin ikonsa ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihi mun tsaya a ƙarshen babi na ɗari biyu da talatin da ɗaya yanzu za mu tashi a babi na ɗari biyu da talatin da biyu wato babu bayani jama'ati min shuhada fi sawabil akhirati wa yukassalun wa yusall wa yusalla alaihim bi khilaf al-katil fi harb al-kuffar mala yace wannan babi zai magana akan bayani akan jama'a wanda suna cikin rigar shahidai amma a lahira domin me su ana musu wanka a cikin wannan rayuwa tamu sannan ana musu sallah sabanin wanda suka yi shahada a filin yaƙi da kafirai wanda aka kashe su su wanda suka yi shahada a filin yaƙi da kafirai aka kashe su su shahidai ne na duniya da lahira wato shahada'u duniya wal akhirah amma waɗannan kuma babin da zamu yi su shahada'ul akhirah ne su shaide ne amma sai a lahira nan duk hukunce hukuncen da ma wanda ba shahidi ba ka za a yi ma in ma kai ba shahidi ba ne ka mutu za a yi ma wanka na za a yi ma sallah za a sa maka likafari amma shahidi na duniya da lahira shi ba a yi masa wanka ba a sa masa likafari ba a yi mar sallah kawai shi bai da matsala shi kusa na a kabari mala'ika ma baya zuwa tambayarsa ba mala'ika da zai zo kabari tambayarsu shi yasa akwai hadisin imamun nisa'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato wato ya ishe su ai firgici to wani firgici za su sake samu wato ya ishe shi ya ishe su firgici wato barakatu suyuf ala ru'usihi haka kan hadisi yayi magana yace wulwul gawar takobi da suka gani kana gani a cilla kan wannan na wata ila a kawo mutum bugu ya kwanta na yana gani a harbi wannan da kibiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan firgicin ya ishe su shikenan an gama ba su ƙara haɗuwa da firgici amma kaga mu shi yasa ma aka koyar da mu karatun da za a amsa wa masu tambaya ko munkar da nakir man rabbuka na wa ma dinu wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka tun a makarantar da ake kokkoya mutane yadda za su amsa wannan tambaya duk da cewa ba maganan hadda ba ne abin ba na hadda ba ne ka iya hadda cewa Allah ya kiyaye in ka ga mala'ikan ka rikice Allah ya raba mu da rikicewa eh so ba maganan haddan kawai mutum ya haddace ba ne bari abin da ya ga dama ka san wani ya ce ah tambayar muku ce ah ya haddace shi bai da matsala da haka kenan ko me yayi na ya haye to wannan ba haka bane ana ta in ka haddace kuma sai ka tsaya ka ji Allah bin Allah ka yana da alaka da haddanka bin Allah ka yana da alaka da amsarka idan ka samu rutsuwa to da amma tambayar sai ka ga ka amsa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المدعون والمبعون والغريق وصاحب الحدم والشهيد في سبيل الله أسامو أن حديثي لك أبي هريرة يدعى الله تكارة تبتع قريش يتي مزن الله صلى الله عليه وسلم ياتي a shahada'u khamsatun wato shahidai na lahira manzo Allah ya lissafa su ya ce guda biyar ne a wannan hadisi ya ce su biyar na farkon su manzo Allah ya ce al-mad'u wanda annoba annoba corona na ba an sa annoba ba ce da Allah to to an ce annoba ce ko to wanda corona ta kashe shi ya yi shahada saboda gudun shahada kuma aka daina zuwa sallah ai wato wani kuka da warwaran da ya yi yawa na mutum kuma ya zai gudun kai ya yi shahada na ya bar abubuwa aka ga ya kamata ma a tinkare ta karin ga neman karo da ita kawai na shahada wasa ne mutum ya dawo yana jin tsoro kai ya mutu a masallaci masallaci mutuwa a masallacin an gaya ma harkan wasa ne kowa Allah yake bari ya mutu a masallaci mutu a masallaci ma shahada ne so ba kowa ne ma zai samu mutu a masallacin ba na sai mai rabo akwai wanda sun isu zo masallacin kuma sun mutu wallahi wasu ana baka tarihin su ba daɗi ba daɗi bai daɗe ba ake ban labarin mutumin da tun da aka yi wannan abun ya daina zuwa sallah bai sake dawa masallaci su ba sai gawarsa wallahi ya mutu an zo sallah masu sallah kuma suna nan suna da sallah na saboda ita mutuwa ta hannun Allah take wannan karatu ne wanda na musamman da ya kamata musulmi ya tsaya ya gane wallahi mutuwa tana hannun Allah jama'a ba ta hannun kowa ba kuma wanda ya iza ya mallake ta tana hannun Allah shi kadai wahadahu la sharika la shi ya rubuta lokacin da kowannen mu zai mutu kuma wallahi babu canji kuma ba mai iya ƙara takon a wannan rubutu kuma ba mai iya ragewa wannan tauhidi ne mutum ya samu sai ya huta ai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa ɗaya daga cikin sahabbansa yake cewa wato yake cewa ya gulam inni uallimuka kalmat wane ne sahabin ma mu'az ne ya mu'az ko to ya ce mu'az yace da yace masa ihfazillah ya hafazka ihfazillah tajidhu a tuja haka ji ya gama sai ya ce masa wa'alam ya ce wa'alam annal ummata in an ce ummata ana nufin duk duniya fa wanda baya ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani yanda abun yake shine in duk duniya suka hadu ala an yanfa'uka bi shay'in suna so su taimake ka kuma wani abu ka ana son ka zama wani abu ko sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yanfa'uka basu isa ta amfane ka da wani abu sai ce illa bi shay'in kad katabahu Allah lak duk taron duniyar nan sai dai su ma abin da daman tun Allah ya rubuta ma duk abin da za a yi in duniya duk suna son ka ana son ka sai dai su ma abin da kenan ko ba sa nan sai ka samu wannan abu wallahi haka yake ko ba sa nan sai wannan abin ya same ka sai ka same shi yace kuma ka sani da duk duniya za su taru ala an yaduruka bi shay'in ba sa son ka suna son su kashe ka suna son su cutar da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su isa ba dan yaduruka ba su isa su cutar da kai da wani ba sai dai su cutar da kai illa bi shay'in shi ma karka tabahu Allahu alaika sai dai su yi ma abin da daman can Allah ya rubuta zai same ka kuma da ya gama sai ya ce masarufi a aqlab wajabatu zuhu alƙalmar da aka rubuta waɗannan makadir an ɗauke su takaddun da aka yi rubutu a kai sun bushe suna nan haka suke kaga wanda ya san wannan ai zai samu sauki na a zai samu sauki a cikin rayuwa ya san komai nashi yana hannun Allah eh akwai abubuwa da yawa sun shigo mu sun shigo mu a hankali daga wajen tunani tunani ne na arna tunani ne na kafirai ba tunanin musulmi bane kuma abubuwa ne da suke da alaka da maganar mutuwa saboda kowa baya son ya mutu duk ba ma son mu mutu Allah ya sani na eh gaskiyar magana ba wanda yake so ya mutu Allah ma ya gaya mana cewa ku asabatul musibatul maut mutuwa musiba ce ba wanda yake so to shi aka lallabo aka lallabo shi aka sanya mana wani irin tunani wanda yake tunanin fa wallahi kafirci ne kuma zaka ga mutum ya gane haka ake yi yanzu tunanin shi akwai wani abin da za ka yi ka ƙara tsawon rayuwa wannan magana ce ba ta musulmi ba na kuma ya shigi wasu har suna faɗa yana ji shugaba gwamna na wani state yana cikin lissafa kayan da yawa mutanen garinsu ya ce ya musu asibitoci ya zama sanadiyar wato tsawon rayuwarsu yanzu mutanen garin shi za su ko da an gaya mana shekaru nawa za su yi ne na a misali da an gaya masa ne kuma aka aiko mai yanzu an kara musu wallahi haka yake ba kuma musulmi cewa yanzu saboda an samu health facilities an kawo shigo da abubuwa cewa yanzu kenan za su kara tsawon shekaru nan ba tunanin musulmi ba ne ba wanda zai kara sai dai in Allah ya ga dama ya kara ma shi wannan shi ala kulli shay'in qadir shi yasa maluma da suka yi tafsirin aya da Allah madaukakin sarki yake cewa yanfallahu ma yasha'u wa yuthbit wata qira'a wa yuthabbit wa indahu ilmul kitab Allah yana share wannan rubutun da ake da yayi in Allah ya ga dama sai sa a share sanan abin da ya so kuma ya tabbatar da shi suka ce abin nashi ne yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid ya ji abin da ya gana ma zai to kaga shi shi ne kawai mai iya amma babu wani dalili tunani da a ce akwai wata hikima da mutum zai yi misali ya abin nan a jos ake bani wani labari wani wani bawan Allah ya yana yawan kiyamun laifin Allah ya ji kanshi zan shi malam ya haya Allah ya ji kanshi Allah ta ya huta cikin azumi a bayan azumi da kadan wani abu mamaki ya ma je anguwa limami ne ya je anguwa ya je wata anguwa bai samu magariba ba ya ce a yana son ya je yawa mutanen sallar isha anguwarsu mota inda ya aje sai wani ya zo ya kulle shi motarsa sai ya hau mashin ya ce bari sai ya ji in yi sallah sai dawo to ya zo ya yi raka'a ɗaya na biyu kawai sai ya ɓingire sai Allah ya zara da shi ya rasu kaga wani abin murna ne to da ana ba da labari aka ce ai wani ce ai baya bacci ne yana tashi cikin dare yana sa ya ce kaga irin ta ko in shi yasa ko tashi ba na yi wallahi shi wai musulmi ko wallahi wai shi ko tashi ba yi kare kenan shera na a duniya bai shi zai ta zai more na na ka ji fa sallah ba yake ake magana ana cewa yana yawan tashi da daddare daga uku ya tashi sai wani ya ce a yana ga stress ne ya sa sai wani ya ce kaga irin shi gaba ɗaya da haka ko tashi ba ya yi kaga shi kenan zai sha duniya zai dare abin shi to na da bashi suka rasa tunanin yadda aka yi shige mutum har ya yadda kuma haka kuma karka ce wasa yake wallahi ba wasa yake sai za mu ga suke ta mamaki ya za musulmi ya yi wannan tunani yadda nan kaga shi yana nan lafiya shi zai ta zama abin shi ba a tashi sallah bai san wannan abun ma Allah ya wa mutum wannan ma wata soyayya ce a wajen Allah Allah ya karɓi kana sallah tashi za ka yi kana sallah ba a filin kiyama za ka ga mutum na sallah a filin kiyama kai kuma wallahi ko Allah kuma ba kai saka faɗa ba eh karkace wai ba a ibada sai kawai manzo Allah ne sallah sai yace yub'asun nasu ala ma matu alai za a tada mutane akan abin da suka mutu akai abinda mutum yake wani zaka je na ta kunduma a a filin kiyama Allah ya kiyaye wani yana zina haka ya mutu yana yi wani yana shan giya wani yana kabbara wani yana talbiya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wanda ya rasu a cikin ihrami na aikin haji kar'a shi kaga shi ma shahidi ne yana cikin waɗannan amma shi nashi shi ana yi mai wanka ana yi mai wanka kuma dama yana da likafaninsa don ihrami likafani ne da haka ana mai wanka kuma kuma ana yi mar sallah amma abinda ba a mar ba a rufe kanshi maza Allah sallallahu alaihi kar ku rufe kanshi saboda shi za a tashe shi dan kiyama yana ci gaba da aikin hajjin sa yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik haka zai tashi dan kiyama Allah ya samu mutu muna aikata alheri to wannan na farko shine wanda annoba kun san annoba manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta a hadisai da yawa kuma ya ba da doka a kanta yace duk inda kuka ji akwai annoba to kar ku ji inda idan kuma ta zo kuna cikin garin to kar ku gudu idan mutum ya zauna a garin da ake annoba ma ya mutu ya yi shahada idan kuma yana zaune ana ta fargicin wannan ana ta yi ana ta yi taushi ana rubuta masa ladan wanda yake ribaɗi shi yasa Allah madaukakin sarki wasu jama'a da suka ga annoba ta zo suka fita suka gudu Allah duk ya kashe su Allah ya bada labarin su a cikin alqur'ani ko eh alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara al-maut sun fita Allah ya ce ba ka gani wanda suka bar garuruwan suka fita dubbanni suna jin tsoron mutuwa Allah ya ce hazar maut fa qala lahum Allahu mutu sai duk Allah ya ce duk ku mutu amma sai Allah ya tada su Allah ya tada su ya gaya musu mutuwa a hannunsa take ba gudu ne zai sa ka karka mutu ba shine Abdullah ba ba abin da ka iya da mutuwa abin da za ka iya abin ma da ya kamata ka yi da mutuwa da ana ganin ta kawai ka zama abokinta na? ko? ku saba misali a yafi sauƙi balare da yake cewa wai iza ja amala budda fa marhaban bihi wai idan idan abin da babu makawa sai ya zo wato shine bahaushe yake cewa bakon da ba za ka iya koran shi ba to kar ka shimfida mar tabarma na eh ka huta ba damuwa tunda ka san ba za ka iya koran shi ba to sai ka kai maza ka masa lalai da zuwa na yawa fada da yafi karfin ka kamar da shi wasa dan wannan fadan yafi karfin kowa eh shi yasa ake son a ringa zuwa ziyara makabarta jama'a ka ringa zuwa kana dan lalle ka kabarin nan a saba da kai ko mara to a'a akwai sabo masu sai kuma malaika ya ga kana zuwa ziyarar kabari baka san kana da malaiku da suke yawo da kai ba a'a ba zai fasa ba dai akalla dai in ka nan da aka kai karata an san ka daman kana zuwa na a ce kai kwata-kwata baka taba zuwa makabarta ba ba can akwai wanda ba sa zuwa wai suna jin tsoro kamar wani wasan yara ka ji tsoron me ba abin da zai same ka kamar yadda in kace zuwa ba abin da zai kare ka eh zuwa ma shi ne zai amfane ka dan zaka ringa tuna cewa lalle wata ran wata ran sai ma za a kawo ka da yawa da yawa haka shike sai ka ga abin yayi musu amfani Allah ya sa yayi mana amfani kuma Allah ya sa mu ringa zuwa kuma Allah ya samu wa'azantu to wanda ya mutu da annoba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shahada na biyu shine wanda ya mutu da ciwon ciki ciwon ciki eh ciwon ciki abubuwa da suke jawo ciwon ciki suna nan da yawa cututtuka wanda suke da alaka da ciwon ciki suna nan da yawa su ma idan suka zama sanadiyar rasuwar mutum duka shahada ne wanda za ku gane Allah yana kan mu da rahama in shi ne kawai Allah yana nufin mu da rahama sa'annan walgari da wanda wato ya ruwa ya ya cinye shi ambaliya a wanda ya je wanka a cikin ruwa domin yana cikin abubuwan da ake so a koya iyo a ruwa wanda ya je na iyo ruwa ya cinye shi a wanda ya hau kwale-kwale da sauransu amma dai maluma suka ce sharɗi ya zama duk inda za ka je ya zama ba sabon Allah kake ba ya zama aikin Allah mutum yake kai akwai maluma da suka yi kokari suka sa duk wani hatsari cewa ya shiga ciki hada na mota amma kokari ne shi manzo Allah bai kira ba har suka yi ta kiran bayani mai tsawo akan cewa ai manzo Allah a lokacin shi akwai abubuwan hawa akwai raƙumi ko akwai wanda su ne suke matsayin motoci da sauransu suka ce kawai wasu suka ce a bar shi wannan wasu suka ce a ma'anar hadisi duk wani abu hanya wanda dan adam ya ya halaka a ciki in dai ba saban Allah yake ba ku ji sharadi suka ce diyar littafin yana ci wallahu ala su wa sahibul hadimi da kuma wanda gini ya wado masa gini ko ya rushe a kansa kaga musibu ne amma kuma Allah sai ya mai da su suka zama sanadiyar shahada aka samu gini ya rushe da mutane shaidan makiri da yake ya san cewa idan gini ya rushe da mutum ba ya yi shahada a cikin littafin talbisi iblis akwai kisa ta iblis wadda yake yawo a cikin gari ya ga wani malami limami ne a masallaci ya yi nafin shi ya yi sallarsa sai ya fita waje yana hutawa a jikin katanga shirin sai ga katangar ashe ta yanki za ta faɗi hankali shi ya tashi sau sai zo ya samu malam ya ce malam yanzu kaman kai kana neman mai na wani zama a bakin titi ai bai kamata a ce kana fita bakin titi kana ya kamata a ce kana cikin masallaci ya yi ta magana sai malam ya ga kaman da gaske sai ce gaskiya ne sai ya tashi sai ya koma cikin masallaci ya shiga masallaci bai daɗe ba kawai sai ya ji durum katanga ta faɗi ya fito ya ga inda yake zaune katanga ta rufe ya ce inna lillahi wa inna ikon Allah yanzu da da yana nan da su labari ya daga kai sai ya ga wannan mutumin da ya masa nasiha ya tashi ya ce malam ka gani ko har yana mar godiya ya kalle shi ya ce a kar ma ka tsaya godiya ka san ni waye yace ni ne shine iblis a to a gyara gyara hausa ko na bai hausa ta guda iya ta ko yawa yawa yawa ka wani ne dauka ce na ce nuni yawa na yawa yace shine iblis ya ce masa ai ya ga katangar ne tana dab za ta faɗi kuma ya san cewa in tabbatar ne shi ya yi shahada to gudun kare ya yi shahada shi kuma ya sa ya ce masa ya tashi shi ga masallaci wato kyashi bakin ciki amma kaga malam kaga tun da yana son rayuwa zai ji daɗi na duk da ba kowa ba ne akwai lokacin da za ta zo a cikin rayuwa dole ma ka fuskanci za ka mutu a yi ɗan abin da yake ba mu sha'awa yanzu ai da saboda mu ɗan samari samari ko mu yara yara muna ta addu'a Allah ya ba mu tsawon kwana duk yadda ka kai da addu'a ka da Allah ya cika ma ya baka shekara 90 da kayan yanci jama'a na na ga addu'an Allah ya baka tsawon kwana ya kare na ba ka tsara yi wallahi sai dai ka ce Allah ya sa ka cika da imani na to a baka tsawon kwana ka je ina kuma mukaddara ma Allah ya sa ka yi ɗari na eh har ne ba ka tsara cewa a tsara ma sai dai fatan Allah ya sa mutum ya cika da imani na na biyar sai kuma wanda ya yi shahada wato a tafarkin Allah in an ce tafarkin Allah duk sun haɗa duk wani aikin Allah wanda mutum zai kama hanya kamar tafiya aikin haji tafiya da'awa ta gasar ne ya zama aikin alheri mutum yake duk wani aiki wanda yake na umarni ne na Allah ba na saɓa Allah ba to ana kaddara shi aikin alheri har kasuwanci mutum zai je fatauci duk aikin Allah ya je nemi abin da zai ci eh shi yasa an mutum ya za yi kasuwanci da aminci har sanadiyar sa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har aljanna za a bashi manzo Allah yace at-tajirul amin ko saduqul amin ma'al ba shahada ya kira su ba haba bayan Allah na gari ya kira da suna tare da bayan Allah na gari bayan shahada sai waye ne na ma ma shahada a wannan na masu qur'ani ne ba ana cewa ko salihi ne ne bayan Allah ne na gari za a tada shi ran tashin alkiyama a cikin su saboda kawai ya zama dan kasuwa mai amana da kaga kasuwanci ma in mutum ya ba Allah ibada ne eh saboda yana neman halaliyar su yadda zai ci abinci Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma ta'uduna shuhada'a fikum qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillah fa huwa shahid qala inna shuhada'a ummati idhan laqalil قالوا فمن يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الداعون فهو شهيد ومن مات في البدن فهو شهيد والغريق شهيد رواه مسلم an samu hadisi har yau daga abi huraira ya dala skar tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tambayi sahabbai yace guda nawa kuke kirgawa shahidai a cikin ku su waye kuke kirgawa shahidai sai suka ce ya rasulullah ai mu wanda muka sani shahidi shine kawai wanda aka kashe shi a filin yaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kenan shahidan al'umma ta za su zama yan kadan tunda ai ba kowa ne za su yaki mu yanzu muna yaki ne ai ka ga ba ma yaki kuma ba ma fatan yaki na eh ba ma yaƙi kuma ba ma son mu yaƙi dama umarnin musulunci kenan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi la tatamannu liqa al'adu kada ku yi sha'awa ko kwadayi na haduwa da abokan gaba ba kyau amma sai ce fa idza laqitumuhu fasbitu idan haduwan ta kama kuma kar ku gudu kar ku gudu ku dawwama ku tsaya to sai suka ce to ya rasulullah su waye kuma bayan wanda muka sani sai manzo Allah ya ce wanda aka kashe shi saboda Allah aikin Allah shahidi ne wanda ya mutu yana wani aiki na Allah shi ma shahidi ne wanda ya mutu da annoba shahidi ne wanda ya mutu da ciwon ciki shahidi ne wanda ya mutu da wato ambaliya ambaliyar ruwa kuma yanzu ana ta ambaliya a garuruwa Allah ya tsare mu wanda ya hada musu kuma Allah ya yaye musu ana ambaliya a garuruwa duniya sosai eh haka nan a Najeriya haka nan a Turkiya wata wuta tana ta cin garuruwa Allah madaukakin ya tsaye da ita duk waɗannan musibi ne musibu ne na ƙarshen zamani jama'a akwai aya a cikin alkur'ani da Allah madaukakin sarki yake cewa wa in min qaryatin inna nahanu illa nahanu muhliku muhlikuha ko qabla yawmil qiyamati aw mu'azzibuha azaban shadida sai ce kana zalika fil kitabi masdura Allah ya ce ba garin da zamu bari ba wani gari fa sai mun halakar da garin kafin tashin alkiyama ko kuma mu musu azaba azaba mai raɗaɗi sai Allah ya ce wannan rubutacce ne a cikin littafi Allah ya zartar da haka shi yasa musulmi ya san yadda duniya take tafiya ya san yadda Allah madaukakin sarki ya tsara duniya ita duniya gidan jarrabawa ce mai gidan jarrabawa ce ba gidan shantakewa ba ce ba wani waje ne da za a zo a shantakewa a an zo ne kawai a yi jarrabawa mai wannan kuma bai hana a nema abinci ba dai don Allah ya sa kuma sai an ci abinci na akwai bukatu na dan adam dole a je a yi eh amma mutum ya sani zai sai yana taba wuce ana tara ana duban bakin gatari dama abin da ake so kenan kana ana tara to sai idan Allah ya taimaki mutum ya gane wannan in Allah ya baka ma duniya sai ta zama kayan lahira sai zahira ta ma sauki domin sai zaman duk duniyar da Allah ya baka kana neman lahira ne da ita dama ribar ta kenan eh ribar duniya kenan a nemi lahira jama'a wanda Allah ya bashi duniya bai nemi lahira da duniyar sa ba ya hasara wallahi hasara babba hasara da ba ba ma abin da zaka kwatanta ta to hasarar da shi ma kudin ba shi zai mora ba karatun da da yawa ba ta ganewa ke idan aka zo aka ce ma kai ta tara kuɗi kai ta tara kuɗi to ka tambaya to in kai ta tara waya za a yi na ai abin da ya kamata ka tsaya kai nazari kenan an ji kana da tarawa to yaya za a yi ka san dai mai tara kuɗi ka san ba kai shi yake tarawa ba wanda ya mori kuɗi shine in ya samu ya ci tsire na eh ya ci ya yi ya sai riga ya sa ya sai gida ya zauna ya sai mota shi ne ya mori kuɗi ya kawai abinda Allah ya hana mu almubazzaranci amma wannan shi ne ya mori kuɗi amma shi kenan kana ta tarawa kana ta tarawa to in an tambaye ka in ka gama tara ya za a yi ka san da wanda yake tara kuɗi ba ya san su kare wanda Allah ya jarabe shi da musibar tara kuɗi fa baya son lissafin ya yi ƙasa ayan gane hausa misali duk lokacin da yana da biliyan ɗaya baran da yake so ya ji ana cewa kudinsa ya yi ƙasa da biliyan so yake su ƙaru ya zama 1.2 biliyan an jima ya zama 1.3 haka yake so to kana ta wannan abun to ya za a yi da kudin mun ji yana ta karuwa ya za da kuɗin shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce wa sahabbai ayyukum malu warithihi habba ilayhi min malihi yace cikin ku wane ne ya fi son dukiyar magadansa fiye da dukiyarsa sai sahabbai suka ce yazo a duk mun fi son dukiyar mu sai manzo Allah ya ce ai dukiyar ku shine wanda kuka ci dukiyar ku shine wanda kuka ci kuka sha kuka yi sadaka kuka yi tufafi kuka karar da shi amma zuciyar da kuka tara na waye na magada magadan nan kuma komai suka yi ba ruwan Allah ba zai ba ku lada ba eh Allah ba zai ba ku lada ba sai fitari za ku je kawai ku sha shi yasa ana tara dukiya ne don a yi amfani da ita wannan shine koyarwa ta musulunci shine tunanin musulunci a saka nemi kuɗi don ka yi aiki da shi amma ba wai don ka tara ba wanda su wanda ya tara kuɗi ka gaya masa to ba shi zai ci ba ko ba haka ba na ba shi bai zai ci ba magada ne za su ci Allah shi kawai ya yi wahala ne ya zama mai gadi yadda suke faɗa. ya yi ta tsari ya yi ta wahala kuma wani abin da zai baka tausayi wani ma ya daina ta cutar mutane yana ta cutar mutane yana ɓoyewa yana kuma tara wasu mutane wannan wani irin na eh shi bai tsaya ya yi sallah ba shi bai tsaya ya yi abu ya barkice a duniya yana ta tarawa kuma yana tara wasu rana guda sai ka ji ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya rasu na yau wasu kuma suna ta murna a lajiyar eh yiwa ta faɗi yiwa ta faɗi da yawa da yawa yanzu abin da yara suke kenan yiwa ta faɗi ƙwarai da gaske ah malam baka ji labarin wasu yara da mahaifinsu ya rasu wani malami yake ba da labari mahaifinsu ya rasu wani abin shi bashi da kudinsa aka zo za a biya bashi suka ce ba su yadda ba eh wallahi suka ce ba su yadda ba wai don me shi bai biya ba kudinsa ne ba wai kudinsu ba ba wanda ya kamata a ce ko bai da kudi su su biya mar amma yanzu wai rigima ake da su akan kudin da ya tara wani mara kunya a cikin sai ka tambaya don me shi bai biya ba wato yanzu an ga za su sharo mu an zo an ce wani za a rage musu jin daɗi to kaga wannan yake cikin wannan ya tsaya yana wahala hasali kuma yara ba a tara musu kuɗi kuskure ake yara ba a tara musu kuɗi jama'a kuɗin kowa ana hannun wajen Allah kuɗin kowa da zaka da ɗaya duk yana hannun Allah idan Allah ya danka mai kuɗi ko kana nan ko baka nan zai kuɗi wallahi ba wanda zai hana shi idan kuma Allah ya yi shi mara kuɗi ba ko duk duniya ka tara mar haka zai zauna ga sanan yana ta faruwa ga yara da yawa suna yana gaya ma gadon da aka bar mutu yanzu sun zama abin tausayi abin tausayi za ka ga yaro an baraba gado an ba shi miliyan ɗari amma yanzu ɗin nan bai da kokobo ka rasa yayayi yayayi kuma ba ne abin da yi saboda ba Allah da yi shi sai arziki ba ya kul ainihin ainihin ainihin hadun Allah wa ni wa nuki ah takwas a'a wani abu na ga bakwai da kwata a ina ta karatu na yawa na ga na yi ta karatu ne ya ce bakwai da kwata وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه an samu hadisi daga Abdullahi dan Amr dan As ya dala kara tabbata a gare su yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk aka kashe shi wajen kare dukiyarsa rayi shahada Allah ya kiyaye barayi su tare mutum za su kwace mar dukiya ya yi ƙoƙari su kashe shi in sun kashe shi ya yi shahada wanda aka kashe shi wajen kara dukiyarsa manzala ce ya yi shahada su magana wajen kara dukiya daman Allah ya yi mu daban-daban akwai matsorata akwai masu kuma na jarumta amma ba a san mutum ya zama matsalaci ana san mutum ya zama so amma matsayi matsayi akwai wanda za a ce kawo zai mika wanda za a ce kawo ya ce abu zan baro na wallahi akwai ba kowa ne kuma za a yi yawa zai ce ba zan fama wani tsoho aka ba mu labari su a bus aka tare su ana ta cewa a kawo kuɗi aka ce baba kawo naka ya ci haba yaro haka kawai wai ba wani gumurzu ba shi ne suka dan bubbuge shi a jikin nan ya ce yawa haka ya gaya musu ga shi tsoho amma ya ce haka kawai ba wani abu ya kawai ya bayar ba wani ya suka dan kwakwale shi haka suka kwakwalwa to haka Allah yake yin mutane da kazar-kazar kuma haka ake son musulmi zama mai kazar-kazar din da abin yana hannun Allah na tun lokacin da ake tsare hanyar jos akwai wani direba da ya zo yake ba da labari ya ce yana an tsare sun motoci wajen hudu ya ce yana gani motar gabansa an fito da na ciki har da yana gani an bibbige ya ga saura layi a zo kan shi ya ce kai gaskiya shi dai kafin a bubbuge shi shi ma bari ya ɗanyi ƙoƙari na haka ya da mota yana ta tsalle da ita ya tattake ya tura abin har duk an mafasa amma Allah ya Allah ya sa ya sha ta ka za ƙoƙari ya yi ko kawai ka fito ce kawai ka fito a bige ka na sai ka yi wani ƙoƙari ya yi ya yi ƙoƙarin ƙoƙarin nashi ya yi ƙoƙarin in ka ga yanayi don cikin inda suka sa abin ya hau nan ana ta amma Allah da yake ya yi haka ya fito an bubbuge motar duk ba gilasin da ba a fasa ba a cikin gaba da ba amma dai kaga da ake wallazi na jahadu fina ko da na hadi yana hoto bulan kuma Allah ya sa ya fita ta kaga ya fi a ce kawai ya tsaya ya shiga layi ko na eh na eh ya kira kirken na jaka Allah ya kiyaye وانا بالاعوري سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل احد العشرة المشهور لهم بالجنة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد an samu hadisi daga abil a'awar a sa'id dan zaid dan abu dan nufail ɗaya daga cikin wato mutane goma wanda aka yi musu shaida da aljanna kusa akwai asharatul mubasharuna bil janna akwai mutane guda goma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa sunan su yace wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne su goma amma ba wai su kadai bane akwai sahabbai da suka samu wannan matsayi lokaci lokaci akwai wanda suka samu wannan matsayi a wasu wato lokuta wanda manzo Allah ya tabbatar da cewa su ɗan aljanna ne misali akwai sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune da sahabbai kwana uku a jere har kawai sai manzo Allah ya ce musu ya ce wa sahabbai wanda zai zo yanzu ɗan aljanna ne sahabbai sa ido a masallaci na jirawa zai zo sai sai suka ga wani mutum ya da takalman sama a hannu kowa ya shiru washe gari wa maza Allah sallata ya ce dan aljanna zai zo sai suka ga mutumin jiya washe gari ma suka ga wannan mutum har wani sahabi ya bi shi ya ga me yake ya ga baya komai ya ga ba wani ibada yake na musamman yadda yake tunani ba ƙarshe dai har ya gaya masa ya ce shi kawai abin da ya san baya yi shi ne baya rike wani a zuciya eh abin da yake yace to da wannan ne ka samu wannan daraja duk abin da aka yi masa yana yafiya eh baya kwana da wani yana tunanin wani a zuciya to Allah kada ya sa a gaba abu ne mai wahala yana da wahala to shine yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk aka kashe shi wajen kare dukiyarsa yayi shahada wanda aka kashe shi wajen kare jininsa shi ma ya yi shahada wanda aka kashe shi wajen kare addininsa shi ma ya yi shahada hakanan wanda aka kashe shi wajen kare iyalansa shi ma ya yi shahada za a cewa iyalan mutum mutunci ya ce bai yadda ba za a kashe mutum to shi ma ya yi shahada رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تؤذيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال فقاتله قال أرأيت إن قاتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار رواه مسلم an samu hadisi daga abi huraira da Allah su kar tabbata a gare shi ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka bani labari haka kawai mutum ya zo yana son ya kwace min dukiyata sai manzon Allah ya ce kar ka bashi dukiyarka ka rike kayanka sai ya ce to ya rasulullah idan ya kama ni da fada fa ya ce kai ma ka kama shi da fada sai manzo Allah sai mutum ya ce to ya rasulullah in in ya kashe ni fa yace kai shahada sai yace to ya rasulullah in ni na kashe shi fa yace yana wuta eh shi sa ya shari'ar musulunci irin waɗanda suke afkawa gidajen mutane in dai kisa suka zo in an kashe su babu ko eh wanda za su zo gidan mutum kawai suna son su kashe shi don ya samu dama ya kashe suna ga ko a shari'ar bature ma haka ne na? na? ko ba haka bane yawwa shine self defense ko? to shari'ar Allah ya haka take sun kai ya bari Allah kuma ya tsare alhamdulillah